بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta juma'a wannan safiya mai albarka a wannan rana ta juma'a rana mai albarka muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan wuni da kuma tsare mu daga dukkanin abinki a cikinsa allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu sa mu gama da duniya lafiya yau juma'a goma sha bakwai goma sha takwas ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1447 da 48 wanda ya zo daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidu Uthman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wadda ke nan unguwar buhari kwatas a nan cikin garin bauchi domin gabatar da darasi a cikin wannan littafi na akhba'ul musallin na babban malami muhammad sheikh muhammad siddiqul mishawi rahimahullah wannan littafi na akhba'ul musallin littafi ne wadda al'ummar musulmai suke da tsananin bukatan shi a daidai wannan lokaci domin ya kunshi bayani akan da yawa daga cikin kurakurai da mutane ke tafkawa a cikin ibada mafi girma bayan kalmar shahada shine sallah matsaloli da muke samu a cikin sallolinmu kurakuran da muke samu a cikin salloli da abubuwan da watakila ma muna yin su ba tare da ma mun san cewa kuskure muke yi ba wani ma yakan yi wasu abubuwan yakan ɗauka ma sunna yake alhali ko bid'a yake ba tare da ya sani ba wasu daga cikin kurakuran sukan kai ga raguwar ladan sallah ya zama sakamakon da ya kamata a samu a cikin sallan ya ragu wasu kurakuran ma sukan kai ga lalacewar sallan gaba ɗaya ya zama sallan ta lalace dukanta mutum ya yi sallah yana tsammanin ya samu cikakken lada alhali ko sisi bai samu ba kuma dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadithi yake cewa bawa yakan tashi zai yi sallah wani iya abin da yake samu a cikin sallah iya ladan da yake samu na sallah in ya gama sallan ya sallame to ladan sallan za a kasa gida goma a bashi kashi ɗaya wani a bashi kashi ɗaya cikin tara wani a kasa takwas a bashi kashi ɗaya wani a kasa kashi bakwai a bashi ɗaya wani ya samu kashi ɗaya cikin shida wani ya samu kashi ɗaya cikin biyar wani ya samu kashi ɗaya cikin hudu wani a kasa uku a bashi ɗaya wani a raba biyu a bashi ɗaya wani kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan kabbalta sallah yayi sallama a sallar iya rabansa a cikin sallar shine gajiya ya dai gaji ya motsa jiki amma bayan wannan bayi da komai a cikin sallar duk abin da ake samu na ladan sallar ya kwabar kuma yana cikin sallar ya kwabar da ladan sallar shi yana cikin sallar ya zubar da ladan sallar shi saboda haka wajibi ne ga dukkan musulmi akan dukkan dukkanin abin da ya sani mai daraja ne to dole ne yi taka tsantsan ya kula kada ya zama yayi asara domin Allah ya gaya mana akwai waɗanda za su fi kowa taɓewa don tashin ƙiyama Allah ya ce ƙul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'malan Allah ya ce ka gaya musu ka ce kuna so in ba ku labarin suwaye suka fi asaran ayyuka wanda suka fi taɗewa suka yi asara suka yi aikin banza kamar wanda ya ce Allah faɗa mana sai ce alladina dalla sa'ayuhu fil hayatid duniya su ne waɗanda ayyukansu ya ɓaci wato ya ɓace tun a rayuwar duniya tun a duniya aikin banza suke yi tun a duniyar shirme kawai suke yi amma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tsammanin su aiki mai kyau suke yi amma tun a duniya aikin banza suke yi suna tsammanin cewa sallansu sun kula da salloli biyar akan lokaci sallan asubahi a jam'i baya wuce su a zahar la'asar magariba isha wani ma ya kara da nafilfili wani ma ya kara har da kiyamun laili amma duk sanda yi sallah yana yin sallar ake cikin kayansa a wullo mishi kayan shi ba tare da ya sani ba ba tare da ya ankare ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan tabewa da haka wannan littafi ne da yake da matukar muhimmanci sannan malamin da ya rubuta wannan littafin shahararren malami ne a sheikh muhammad siddiqul mishawi wannan dai malamin da muka sani makarancin alkur'ani wadda galibi a gidajen musulmai akwai kasaɗin karatun alkur'aninsa yana karanta alkur'ani ƙananan yara suna amsawa wannan babban malami ne wadda wannan zai nuna maka na farko muhimmancin dasa alkhairi mutum ya zamana yana da wani alheri da ya dasa a rayuwarsa saboda babu mamaki rayuwar tasa ba lallai ta yi tsawo yadda yake tsammani ba wannan malamin rayuwarsa takaitacciyar rayuwa ce an haife shi a shekarar 1920 ya rasu a shekarar 1969 kaga duka-duka shekarunsa da ya yi a duniya bai wuce shekaru 40 da wani abu ba shekara 49 iya shekarun da ya yi a duniya kenan amma wannan malamin sai da ya zama fitacce cikin waɗanda suka wato fifita akan ma lissafa shi cikin mutum uku top 3 wanda suka fi kowa iya karatun alkur'ani wadda aka yi rekodin sautinsu akan lissafa shi cikin mutum uku wanda suka fi kowa iya karatun alkur'ani don haka wannan malami ne mai daraja malami ne mai girma wanda ya rubuta littattafai masu yawa daga ciki akwai wannan littafi na akhbaul musallin akwai littafin shi da ya rubuta na fannu ta'amul bainar zauje akwai littattafan da ya rubuta littafin da ya rubuta domin bayani akan yadda ake zamantakewar aure fannu ta'amul bainar zauje wanda littafi ne kayyim wadda ya yi a wato adalci ma kowane bangare a cikin littafin da ya tashi sai fara da bangaren namiji yaya ake so ya zauna da matarsa me ake so ya yi mata menene ba a so ya yi mata tun daga yadda ake zaɓar mace har zuwa yadda ake zamantakewa bayan ya gama da ɓangaren maza sai kuma ya dawo ɓangaren mata ya ake zaɓen miji ya ake neman yaldan miji menene miji baya so menene ya kamata a yi sai rubuta ga fannin ta'amul ma'az zauji ga fannin ta'amul ma'az zauja sai ya haɗa su waje ɗaya sai zama fannin ta'amuli bainar zaujai nan bangaren miji nan bangaren mace to ya za a yi a haɗa duka biyu namiji ya yi abin da ya dace da shi mace ta yi abin da ya dace da ita saboda haka wannan babban malami ne mai girma muna fatar allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah ya mishi rahama allah maɗaukakin sarki ya haskaka makwancinsa to wannan karatun da za mu yi insha allahu ta'ala ina fatar ya zamana kamar karatu ne na gyara gare ni da kuma dukkanin masu sauraro akan kurakuran da muke tafkawa a cikin sallolin kuma insha Allah za mu yi kokari ya zama darasin ya zama takaitacce ya zama na watakila baya wuce minti 25 in yayi tsananin minti 30 muna fatar Allah ya karba mana a abu na gaba shine ya kamata mu san meye matsayin sallah domin mu gane kuskure a cikin sallah ba ƙaramin abu bane kuskure a cikin sallah ba ƙaramin abu bane ita sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi cewa ita ce imaduddin ginshikin addini abinda zai tare addinin ka karya faɗo ƙasa annabi ya ce shine sallah ya ce man aqama ha faqad aqama ad-dina wa man taraka ha faqad taraka ad-din wanda ya tsaida sallah ya tsaida addini wanda ya bar sallah ya bar addini in sallanka ta tsayi addininka ya tsayi in sallanka ta rushe addininka shi ma ya rushe daka sallar ka ita ce addininka in ka rasa in ka rasa sallah ka rasa addini in kana so addininka ya miƙe to sallar ka ta miƙe sallar ka ta zama miƙaƙiya saboda darajar sallah da matsayin sallah Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani cewa annabawan Allah ma Allah bai bar su ba tun daga annabawan da suka gabaci annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su sai da Allah madaukakin sarki ya fallanta musu sallah wannan yasa har Allah yakan akaito mana wasu daga cikin kissoshinsu yana alakanta samun darajarsu da tsaye da sallah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya umarce shi da ya ɗauki wani ɓangare na iyalansa matarsa da ɗansa annabi ismail alaihi salatu wassalam ya je ya kai su can dajin bakka ta dajin makka lokacin makka tana daji ba kowa a wajen ba komai ba ruwa ba mutane ba komai a wajen Allah ya ce ka je ka ajiye su ka dawo lokacin da ya je ya ajiye su bayan ya ajiye su ya juyo zai tafi sai matarsa ta ce ya ibrahim ina kake shirin ka tafi ka bar mu a nan wajen da ba kowa ba abokin fira ba abokin zama ba abokin ɗaibe kewa mu kaɗai anan za ka tafi ka bar mu bai ce mata komai bai sa ka yi cigaba da tafiya da ta matsa da tambaya ta ga bai ce mata komai ba sai ta ce da shi Allahu amaraka bi hada ta ce Allah ne ya umarce ka ya ce ka kawo mu nan ka ajiye mu sai mata ishara da kai ya ce e Allah ne ya umarce mu ta ce to idan la yubayyi'una in dai Allah ne ya ce ka kawo mu nan to ka tafi abinka Allah ba zai kunya ta ba zai wulakanta mu ba to bayan ya tafi inda ba sa ganin shi sai juya ya fuskanci alƙibla sai ɗaga hannu ya addu'a ya ce rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يتي يا الله يا أبنجي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يتي الله na ɗauko wani sashe na zuriyata na ajiye a wani kwari wani waje a wajen ɗakinka mai alfarma inda ba shuka ba kowa ba komai Allah kai kace in kawo su gashi kuma na kawo su zan tafi Allah yana roƙonka alfarma ɗaya rabbana liqimus sala Allah ka taimake ni a kansu su tsaye da sallah kada zuriyata su yi wasa da sallah don bana yanzu ba ma magana yake yi na cewa Allah ya shirin dawon dauke su ba a'a yanzu yana magana Allah tunda ka ce in ajiye su to na ajiye su Allah ni ma ina roƙonka alfarma Allah ka shirya mun su kar ka basu su yi wasa da sallah amma sai ce faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi Allah ina roƙonka ka sanya zukatan mutane wani bangare su karkata zuwa inda suke malamai suka ce wannan ita ce addu'ar annabi ibrahim ita ce addu'ar da ta kama kowane musulmi duk musulmi yanzu ana ce makka zai ce allah ya kai mu wanda ya je yana ce allah ya maimaita mana haka ne ko babu wanda baya so da wanda ya je da wanda shi yasa kamar aikin hajji malamai suna cewa galibi babu inda za ka je ibada kada kuka ci wahala har kana allah allah ka dawo gida ran da ka sa kafa a gida kuma kana Allah Allah a koma in ba maka duk inda ka je ka wahala to baka fatan komawa baka fatan komawa eh Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan Allah ya fallanta sallan nan akan annabi Isma'il alaihi salatu wassalam Allah ya nuna mana ma daga cikin abin da ya sa annabi Ismail ya samu yardan Allah akwai kula da sallah Allah ya ce wa zkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya Allah ya ce ka ambaci wa zkur fil kitabi Ismail ka ba su labarin kissar annabi Ismail a cikin alqur'ani innahu kana sadiqal wa'd saboda annabi Ismail ya kasance mai gaskiya wajen alkawari in yi alkawari baya sabawa wa kana rasulan nabiyya sannan manzo ne kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka annabi Ismail ya kasance yana umartan iyalansa da su kula da sallah da kuma zakka wannan tsayuwa akan iyalansa na su kula da sallah Allah ya ce to wa kana inda rabbihi mardiya hakan sai ja masa yardan ubangiji sai zama yardaje a wajen Allah saboda yana cika alkawari sannan kasancewarsa manzo kuma annabi sannan tsayuwansa shi yana sallar ya kuma tsaya akan iyalansa su yi sallah sannan kuma su kula da zakka da haka sai ya samu yardan Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam a cikin tsimman zanin goyo ya yi magana lokacin da mutanensa suka yi ta akan mahaifiyarsa akan yaya za a yi ke da aka yi ki masallaci aka keɓance ki ki je ki ta ibada kawai yanzu ba miji ba kowa ki zo mana da ɗa suka ce ke maryam tsaya ki ji ma kana abokin mur'asau bari mu gaya miki gaskiya babanki har ya rayu ya mutu ba mutumin banza ba ne wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba karuwa bace mana yanzu suna tuhumarta ke da kika fito a tsatso mai albarka babanki mutumin kirki mahaifiyarki mutumiyar kirki ke ta aka kika lalace ya aka kika zama yar banza kika je kika dauko da ta hanyar banza amma ba san me ya faru ba saboda haka yace fa asharat ilayhi Allah ya ce sai ta nuni zuwa ga annabi Isa ma'ana ku tambaye shi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya zaka ce ke karki dai na mana hankali ki ba mu amsa ta yaya muna tambayen ki zaki nuna mana jariri a tsimman zanin goyi ki ce mu mishi magana ki bude baki magana suna fadin haka qala inni abdullah kawai sai Allah ya bude bakin annabi Isa sai ce ku saurara ku ji ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi na linjila waje alani nabiyan Allah ya sanya ni in zama manzo waje alani mubarakan aina makuntu Allah ya sanya ni in zama mai albarka a duk inda nake wa ausani bis salati sannan Allah ya mun wasiya da kula da sallah wa zakati da zakka ma dumtu hayyan matsawar ina raye to kada na yi wasa da sallah kada in yi wasa da zakka wannan wasiya ce Allah ya yi ma annabi Isa tun yana tsimman zanin goro tun yana son manzan biyu saboda haka wannan na nuna mana muhimmancin sallah kai annabi shu'aibu alaihi salam saboda tsaban kula da sallah tsaban yin sallah har sai da ta kai ga mutanensa suna masa ba'a akan sallah suka ce ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha suka ce ya shu'aibu kai shu'aibu tsaya a salatuka a wata kiran suka ce a salawatuka yanzu wannan sallolin da kake yi kai din kana sallah sallanka ne ta ziga ka ta nuna man kai mutumin kirki ne har kake so ka gaya mana anna turuka ma ya abudu aba'una sallan ka ita tace ka gaya mana mu bar bautan abin da iyayen suke bauta mana suke bauta musu aw anna fa'ala fi amwalina ma nasha ko ita sallan ita ta gaya maka ka gaya mana mu da dukiyoyin mu amma ba mu da ikon mu yi abin da muka ga dama a ci innaka la antal halimur rashid irin wai kai ga shiriyayen nan ko kai ga mai haƙuri eh kai ga mutumin kirki saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin sallah annabi Musa da annabi Harun alaihi salatu wassalam lokacin da cutarwar fir'auna ta yi yawa gare su Allah ya musu wahayi Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat wa bashshiril mu'minin Allah ya ce wa auhayna ila Musa mun yi wahayi ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa annabi Harun an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan Allah ya ce ku tanadar wa mutanen ku gidaje a ƙasar Masar waj'alu buyutakum qibla sannan ku sanya gidajen ku su zama wajen sallah wa aqimus sala ku tsayi da sallah wa bashiril mu'minina sannan kuma ku yi bishara ga masu imani wato Allah yana nuna musu cewa a cikin gidajen ku tanadar da wajen sallah ku dinga yin sallan farilla akan lokaci kada ku yi wasa da sallah sannan ku yi bishara wa masu imani dan abin da yasa da aka kawo sallah sai aka kawo imani don a nuna maka cewa sallah alama ce ta imani in ba sallah ba imani duk inda aka samu imani to dole akwai sallah wannan yasa ko a cikin alkur'ani zai yi wuya ka ji inda Allah maɗaukakin sarki ya lissafo siffofin masu imani ba a kira sallah ba a ciki zai yi wahala yana da wahala ka ji an ce ga siffan masu imani amma ba sallah yana da wahala idan ka ɗauki surar masu imanin ka cokam suratul mu'minuna abinda Allah ya fara da shi a farkon surar shine qad aflahal mu'minun Allah ya ce haƙiƙa masu imani sun rabauta suwaye masu imanin Allah zai ce alladhina hum fi salatihim khashi'un sifan masu imani na farko shine khushu'i a cikin sallah yin sallan da gaske bayan an jero siffofi ɗaya ɗaya ɗaya da aka je ƙarshe kafin a faɗi sakamakon masu imanin sai aka kawo sake bayani akan sallah sai ce walladina hum ala salawatihim hafizu su ne masu kula da sallah kaga siffan farko na masu imani sallah siffan ƙarshe sallah sai aka ce to ulaika humul warithun alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun su ne masu gado wanda za su gaji aljanna firdaus su dawoma a ciki daga mai san aljanna siffansa ta farko sallah siffansa ta ƙarshe sallah idan ka ɗauki farkon suratul amfani yas'alunaka anil amfani ulil amfani lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin Allah ya ce innamal mu'min kaga Allah ya kawo agatu hasri innama iyakan mu'minai duk wanda baya cin waɗannan bayi da imani kana so ka san waye mai imani to ga sunan innamal mu'minuna iyakar masu imani ba wani bayani bayan wannan sune allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum sune waɗanda in an ambaci Allah sai zukatansu su raurawa wato zukatansu su firgita su koma zuwa ga Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun suna masu dogaro ga ubangijinsu sai Allah ya ce alladhina yuqimuna salata su ne masu tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne masu imanin gaskiya in dai baka cikin waɗannan to imanin ka na ƙarya ne iya masu imanin gaskiya kenan ayyuka saboda haka duk inda ka ji an ce ga masu imani ne ka ji an kira sallah a suratul hajji yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun iyakan masu imani ke daga cikin siffan su akwai tsaye da sallah ba sa wasa da sallah a suratul shura ma yace fa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha وما عند الله خير وابقى للذين امنوا كذا an kawo masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun to su waye masu imani lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sai ce walladhina idza asaba walladhina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina idza asabahumul baghy hum yantasirun kaga sai da kawo sallah idan ka dauki farkon suratul baqara Allah ya nuna mana suwaye ma alƙur'ani yake musu amfani duk wanda ba wannan ba ko an karanta mai ayan ƙur'ani aikin banza aka sai Allah ya ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون haka Allah ya nuna mana cewa waɗanda alkur'ani ma yake amfanin su su ne masu kula da sallah haka duk inda ka ji ana magana sallah sallah sallah in dai za a kawo maganan imani to ba ka ga an gama magana ba a ce suna kula da sallah haka kenan wannan na nuna mana in dai maganan imani kake yi ba sallah kuma to da wasa ake shi yasa manzo Allah ma ya faɗa mana a cikin hadisi yace ma bambanci alama da zai nuna maka wani musulmi ne wani kafiri ne shine sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku salah abin da ke tsakanin mutum abin da ke tsakanin mutum bambancin da ke tsakanin mutum da ya fada kafirci da shirka shine barin sallah da ya bar sallah ya fada da ya bar sallah ya fada manzo Allah ya fada mana yace abu na farko da Allah zai fara yi ma bawa hisabi ran tashin kiyama shine sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah fa in salahat salahan amalu kulluhu wa in fasadat fasada amalu kulluhu in sallah ta yi kyau to duk sauran ayyukan ma za su yi kyau in ta ɓaci duk sauran ayyukan za su ɓaci alamun sauran ayyukan ma ba za su yi kyau ba shine sallah ta ɓaci sallah ta ɓaci wannan yasa malamai suke cewa ko yaro ne in dai ana son yaro ya taso akan nagarta to daga cikin abin da za a ɗaura shi aka yi taso a kai shine sallah kula da sallah don duk wani mummunan ɗabi'a da ake so yaro ya guje shi to in har ya taso akan kula da sallah to zai guji wannan abu shine ma'anar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana aikata alfasha da munkar daga duk wanda kaga ya tashi akan aikata alfasha da abin ki to ɗayan biyu ne ya faru da shi ko dai baya sallah ko yana sallan tana dawowa amma in dai yana sallah kuma sallan karɓaɓɓiyar sallah sallah mai kyau Allah yana karɓa to wannan sallan za ta hana shi aikata miyagun ayyuka sallan nan za ta hana shi aikata miyagun ayyuka daga a duk matakin da mutum yake in dai ana so ya zama nagartacce to a ba shi kula da sallah ya kula da sallah in yayi sallah mai kyau to komansa zai gyaru amma in ya samu matsala a sallah to duk abin da ake so a ɗora shi aka yi za a gina ne ya rushe za a gina ne ya rushe saboda shaidan ya samu dama a kan shi daga duk abin da kuka gina shaidan zai rusa to kuma bai yiwuwa ana gina ana ginawa ana rusawa kuma ginin ya tsaya kaifa yablughul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdim ta ina za a ce ka gama ginin ya tsayi daidai lokacin da ka gama gina wannan bangon ka tafi can kan ka gama can wani ya rusa ran ka ga ba wadanda gini zai tsaya kenan haka sallah babban abu ne a cikin addini muna roƙon Allah ya ba mu ikon kulawa da sallolin ya ɗora mu akan hanya mu rishiya mun ji bayani akan muhimmancin sallah da darajar sallah in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu fara da abin da malam ya kawo mana game da kurakurai da muke afkawa a cikin salloli muna fatan Allah ya ba mu ikon gyara su Allah ya ɗora mu akan hanya mu rishiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته